ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddari kawo cikin wannan yini na talata hudu ga watan Ramadan hijira manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda yake daidai da hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da biyar domin ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani da girma a cikin wannan wata mai tarin albarka wata ramadan idan ba manta ba muna nan a cikin suratul nahl kuma jiya mun tsaya kan aya ta casa'in da hudu insha Allah za mu tashi akan aya ta casa'in da hudu ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتبوء السوء بما صددتم وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم
Allah tabaraka wa ta'ala ce wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum kar ku riki rantsaran kan ya zama hanyoyin yaudara a tsakanin taron tsewa mutum nan ka yaudare shi a kan hanyar ta hanyar ciniki ko kuma ta hanyar wajen mu'amaloli tana kan ka yaudari mutum sai ka rantsa maka da Allah shi ko musulmi da zaran an rantsa maka da Allah jikinsa sai yi jirgi lokacin khalifa kuma bin fadar yana yin tsibari waɗanda ya zama musulmi ne to sai wasu bayi waɗanda ba musulmi ba suna shigan burku sai zo su wuce ta gaban ofishinka don ya bar su ya ɗauka musulmi ne sai ya kira su a nemo iyayen gidajen ya biya kudin su su sami yanci da aka tafi a haka sai aka zo aka sami khalifa aka ce masa da akwai da yawa daga cikin waɗanda suke shigan burko ba musulmi ba ne idan aka yan taku sai su tafi su shiga ba da addinin da suke kai ya wuri baki ya ce nan idza kulina tillahi na hudan mu al'ummar musulmi idan aka yaudare mu da sunan Allah mukan yaudare da shi musulmi haka yi da an yaudare shi aka kawo Allah ciki sai ga kamar ba za a iya ƙarfin hali a yi masa ƙarya da sunan Allah ba sai ya je ƙauya kawai Allah ta bara wa ta'ala ya hana irin wannan wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum kada ku riƙe zantarar son ku ya zama hanyoyin yaudara a tsakani ba ta zilla kadarin sai kafa ta zari in dai kana haka to kafar ka za ta zage ga barin turba ta musulunci ba da kubuti ha bayan tabbatar kafafuwan akan musulunci wata zuku su'a a ƙarshe sai ku dandana azabar Allah ranar tashi alkiyama Allah tsare mu bima kadabtu an sabilillah da abin da kuka karkata akai kuka karkatar da mutane akai ta hanyar Allah to wannan sakamakon ce dandanan azaba Allah ya ce lakum azabun abid kuna da azaba mai girma ranar tashi alkiyama Allah tsare mu ci gaba ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ترك سيد القول الله da waɗansu ‘yan kuɗaɗe kaɗan a ƙaramin farashi. To nan ba ana nufin da babban farashi ma su sayar da alƙawarin Allah ba ne. Da Allah ya nuna ne saboda mafi yawan mutane suna sayar da alƙawarin da suka kulla da Allah da wani abin duniya wanda bai sa ka kara ya karya ba. Allah ya ce innama inda Allah abin da yake wajen Allah na lada huwa khairun lakum shine alkhairi a gare ku daga abin duniya da za ku je ku sayar da alƙawarin Allah kai in kun sun ta'lamun idan kun kasance kuna haka idan kun kasance kuna sanin haka to ku daina warware alƙawarin Allah saboda abin duniya na'am ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
ma indakum yanfad duk abin da yake wajen ku na duniya to zai gane za a wayi gari duniyar nan za a kai lokacin da duk benayen nan da kuke gani ba kowa ce duk waɗansu ƙaddarori da aka tara tireloli ne jiragen ruwa ne motocin hawa ne duk wani abu na ƙawa za a wayi gari ba kowa sai abubuwa me shi shi ne zai gaje Allah shi ne zai gaje komai Allah shi zai gaje komai ba kowa a duniya don ku haka ne akan me za ka je kana fada da abin duniya akan abin duniya wanda watan wata rana za a wayi gari ko kai ka fi kowa kuɗi a duniya za a wayi gari kuɗin ne kawai da kaddarorin kawai ba ne ma amfani da su ma in da kun yanfad abin da yake wajen ku zai kare duk abin da ka mallaka ne karewa ne wa ma inda Allah ba ko abin da yake wajen Allah shine mai wanzuwa wanda baya karewa a can cikin surfin hijir Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa inni shay'un
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم
Allah ya ce wa inni shay'in babu wani abu da kake ganin sa babu wani abu na dukiya takardun kuɗi na nerori dinarori azurfa kaddarori gwalagwalai to wa inni shay'in babu wani abu na waɗannan dukiyoyi da muke gani a duniya illa inda na faza'in tafe taskokin waɗannan abubuwan a wajen mu suke wa ma nunazziruhu ba ma saukar da su wayannan dukiyoyi illa bi qadarin ma'lumin sai da wani gwargwaro sai dai da wani kima gwargwaro saboda haka duk abin da kake gani na tsarin dukiya da komai taskarsa a wajen Allah yake Allah yana saukar mana da shi ne da wani gwargwaro sanan ne kawai amma ba wai duka ya sauke mana ba a dan kaɗan ne kawai saboda taskokin a wajen su suke kun ji ba ma tafka ake ba tafkoki na dukkan wani abu na arziki a wajen Allah yake dan kaɗan ne Allah yake saukarwa yana mutane za su ta amfana da shi saboda haka falala a wajen Allah take idan za ka nemi falala ka nema a wajen Allah cikin farcin nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa was'alullaha واسألوا الله من فضله ku ne ku ne ku roki Allah daga falalansa saboda haka idan kana neman falala na komai to ka roƙa a wajen Allah a wajen sai kar ka je kana jawo kanka damuwa da tashin rai kana neman wani abu a wajen wani ba Allah ba za ka ɓata wa kanka lokaci ne kawai da mai abu in ka roƙe shi zai amfani da jabbariyarsa sai ya sa wani wanda baka roƙe shi ba ma ya maka haka abin yake fa amma galiban abin da ke faruwa mutane suna manta cewa kadalan a wajen Allah kai mutum sai ya je yana samun ɗakin rai a wajen waɗansu yana roƙon su ba sa ba shi yana samun damuwa da su a ka roƙi Allah kawai da abin da kake nema kawai ka roƙa a wajen Allah shi Allah zai yi amfani da ikonsa sai sai ya bayar ta hannun wani wani kuma ya ba ko ya shirya ko bai shirya ba in dai ka roƙi Allah wanda Allah ya ga dama a cikin mutane sai ka ga wanda ba ka tsammanin za ka samu komai a wajen shi a cikin Ramadan din nan kawai kana zaman zaman ka sai ga ya kawo maka buhun shinkafa ko wake ko ya kawo kuɗi kai da ka ba kawo shi a kaza me ya sirrin Allah ta roƙa Allah ya ce ni
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون
Allah ya ce man amila salihan ko ولنجزين a wa nabiyyi annahu
ولنجزين الذين صبروا ولنجزين الذين صبروا eh ai mun karanta ma inda Allah ya da muka shiga can ko ba kai karshen ta ba ko wala najri annahu Allah ya ce wala najri annal ladina sabaru lallai za mu yi sakayya ga waɗanda suka yi haƙuri suka yi haƙuri wajen cika alƙawarin da ke tsakaninsu da Allah suka yi haƙuri wajen cika alƙawarin da ke tsakaninsu da mutane haƙuri wani ginshiƙi ne mai zaman kansa Eh, ina ganin sun ban manta ma imam shafi cikin littafin asabar wa fajiru yana cewa saboda mahimmancin haƙuri sai da Allah ta baraka wa ta'ala ya magana akan haƙuri waje saba'in da wani abu a cikin alƙur'ani نعم da kalalan kowanne daga ciki da haka Allah ya ce wala najriyanna alladhina sabaru lallai za mu yi sakayya ga waɗanda suka yi haƙuri suka cika alƙawarin da ke tsakaninsu da Allah mahaliccinsu suka cika alƙawarin da ke tsakaninsu da mutane ɗan uwansu ajarahum bi ahsani ma qalu ya'malu eh suka yi haƙuri za mu cika musu ajarahum ladan bi ahsani ma qalu ya'malu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa wannan shine wato daga cikin sirrin haƙuri ke Allah tabaraka wa ta'ala zai maka sakamako sama da abin da ka aikata in ba Allah ba wa yake wannan aya ta gaba sai Allah ya ce
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
man amila salihan wanda ya aikata aiki mai kyau a rayuwarsa na duniya ya zama na mafi yawan ayyuka ayyuka ne masu kyau sai abin da ba a rasa ba kasancewar sa adili amma inda za a sa ayyukansa a keli kyawun ayyukansa sun fi miyagun ayyukansa kyau min zakarin aukunsa na wato daga namiji ne ko mace wa huwa mu'minun alhalin yana mu'min yana da imani yana shi imani shine tubali shine ginshiki na karban aiki shine ginshiki na tabbatar cewa aiki to wanda ya kyakkyawan aiki alhali yana da imani Allah ya ce falanuki yannahu hayatan tayyiba lallai za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi a nan duniya zai rayu rayuwa mai daɗi Allah zai ba shi arziki na halal in ma ba shi da yawan zuciya Allah zai ba shi wadatar zuci ba shi da shi a ɗauka yana da shi Allah ya ce wala najajiyannahu أجرهم هم ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كما ذاك تاسع musu da ladan ayyukan bi a hasali ma kan ya amadu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikata da shi mumini a kullum an yadda ake son ya zama ke kai iya kokari kai amfani da lokacin da Allah ya baka in kai amfani da lokacin da Allah ya baka to tabbas za ka muri rayuwanka hadisi ya tabbata a cikin almustadrak na alhakim bin saburi lamba hadisi na 7846 daga sahabi abi hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمى الله صلى الله عليه وسلم يا فدا برجل وهو يريد قول مسلم الهالي ينا ما مسلم وعدي sai ce masa iktanim khamsan qabla khamsi kai iya kokari ka ci moriyar abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar fane ka akwai wadansu abubuwa guda biyar wanda ake so ka yi iya kokari ka ci moriyar kafin kishiyoyin su su same ka idan kishiyoyin su suka same ka to ba za ka ci moriyar su ba na ɗaya sai ce shababaka qabla harami ka ci moriyar ƙuruciyanka gabanin tsufanka akwai abin da kake da labarin ka ci moriyar a matsayinka na matashi wanda idan kai sakaci har tsufa ya kama ka to a wannan lokacin ko ba za ka iya cin moriyar waɗannan abubuwan ba ya ce wa sihatika wa sihataka qabla tabmika ka ci moriyar lafiyarka gabanin rashin lafiyarka kana da lafiya za ka iya komai yanzu idan kana da lafiya za ka iya tashi ke salloli da daddare za ka yi karatun alkur'ani za ka yi abubuwa da yawa na alkhairi wanda idan rashin lafiya ya daɗe ka kana ji kana gani wannan abubuwan ba za su samu ba saboda ka dinga kwana da tashin cewa lafiyar nan da Allah ya baka wani babban hannun jari ne. kana samun rashin lafiya sai ga sallar ma ta gagara sai a zaune ko a kwance to kaga an samu matsala wa muna ka kabala fabrika ka ci moriyar wadatar ka kafin talaucin ka idan Allah ya ba ka wadata kai iya kokari ka ci moriyar wannan wadata da Allah ya ba ka diba ka ci ka yi sutura ka sha mai kyau ka wadatar da iyalanka ka taimaki addini wannan shine asalin naka amma abin da ka mutu ta bari ba tabbas ma ya amfane ka ba tabbas ni bayanin nan a shekarar jiya cewa in ba sa'a aka yi ba ka mutu da bashi wani ga shi ka bar dukiya wani zo da takarda yana bin ka bashi in ba sa'a a bautar su daga cikin magada ba za su yarda a cire wani abu a biya wannan bashi to ka ka fara samun matsala tun daga nan duniya ce da saboda haka ka ci amfani wadatar ka gabanin talautar ka akwai lokacin da za a ga kana cikin wadata za ka iya yin wa'insu abubuwa na taimakon al'umma za ka taimaki addini idan kai sakaci ba ka yi ba to talaucin nan fakila zai iya zuwa jiran maka domin idan ka lura akwai waɗanda da su ne manyan masu kuɗi yanzu sun koma ƙasa na ƙasan kuma sun dawo sama haka Allah yake kulla yawmin huwa fi sha a kowace rana Allah yana cikin sha ne ya kashe wannan ya raya wannan da inda ta ji an ce yau an haihu to wani ya mutu ya azurta wannan ya talauta wannan yadda ta ji an ce yau wani ya zama mai kuɗi to wani daga cikin masu kuɗin kuma ya yi ƙasa wanda a lokacin zai dinga kinan yatsa akwai abubuwan da ya kamata ya yi don ya taimaki kansa bai yi ba kuma lokaci ya gure masa haka rayuwar ta gaba to da haka yace ka ci moriyan ka ci amfanin wadatar ka kafin talaucewanka ba ka bukatar sai an kawo maka aya ko hadisi cewa akwai waɗanda yake mawadata suna zamowa fakirai suna talaucewa za ka da bukatar aya ko hadisi waƙi ya nuna haka ana ganin abubuwan iri-iri an sha gani wani ma in Allah ya ba shi dukiya ya karɓe dukiya ba sa a rufe ga hankalinsa ya fita jikinsa ya haka Allah ya yi saboda kar ka ga mutum yana faɗi tashin nema kai kana da arziki ka wulaƙanta shi wallahi kai hankali kar ka yadda kai haka idan Allah ya tashi wani juyi sai ka koma a salar sabili na Allah ya sauya amin ya zama da kuma shi ne za ka ji kana neman alfarma a wajen shi Allah ke nan gaskiya ba yadda ba ya abubuwan gaskiya saboda haka a kiyaye a yi ƙoƙari a dinga cin amfanin wadata kafin rashin wadata yanzu wa farada ta tsabara sunna ka yi ƙoƙari ka ci amfanin lokacin da kake da shi kafin hidimomi su da bai bai ka yanzu kana da lokaci kila kullum za ka iya karanta alkur'ani iri biyu da safe biyu da rana biyu da daddare kana cikin talaucin ka da wadata gwargwadon iko akwai lokacin da idan Allah ta baraka wa ta'ala ya azurta ka da wadannan kuɗi masu yawa ba za ka samu lokacin waɗannan abubuwan ba duk yadda za ka tsara abin ba zai bayu ba don minti biyar za a kira ka a waya to da me za ka ji an dinga kiran su kenan a waya ba ka da aiki sai ɗaukar waya tunanin ka ya kankana a cikin dukiyoyinka da suke yawo a bayan ƙasa yace wa hayata ta qabala mawqi ka ci moriyar rayuwar ka kamar da bayan mutuwan ka kai iya kokarin cira ka ci amfanin rayuwar ka kafin mutuwan ka wannan rayuwa da aka baka dama aka baka to ka ci amfanin rayuwar mu kana mutuwa akwai abubuwan da sun tsere maka ba da maka yi na'am sai abin da ka aikata komai tsayawa ne sai dai idan ka yi irin su sadakatin jariya to shi ne kana kwanciya cikin kabarin kalalin yana kai maka ko kuma ka bar yara masu tausayi ka mutu sai su dinga yin waɗansu ayyuka da zuciyar da niyyar ana yi maka sadaka da shi to wannan kawai shi ne amma da zarar ɗan adam ya mutu komai na shi kan tsaya sai abin da ya aikata kawai Allah ya sa mu cika da imani a kada sai Allah ya ce ne فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم kafin wannan aya waɗannan ayoyi da muka karanta suna ƙunshe da waɗansu muhimman sabo wato daga aya ta 94 zuwa aya ta 97 saƙo na farko wanda suke ƙunshe da shi shine haramcin riƙon rantsuwa da Allah ya zama tafarki na mabu'i da yaudara da ɓanna haramun ne a musulunci ka dinga fakewa da rantsewa da Allah dan kai mawudi a cikin wani abu ko dan kai wa wani ko kuma dan kai barna tunda Allah ya ce wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum to kun Allah ya ce kada ku kuskura ku rikiran tsaron dan ya zama hanyoyi wa mudara a tsakanin abu na farko kenan daga cikin ma yustafadu min hadhihi al-ayat abubuwan da ake fa'idantuwa da su a cikin waɗannan ayoyi a aya ta casa'in da hudu zuwa aya ta casa'in da bakwai. Abu na biyu, abu na biyu, Allah ta baraka wa ta'ala ya nuna mana cewa abin da yake wajen Allah na alkhairi da falala ya fi abin da nake nema mu tara wa kanmu ta hanyar sabon Allah. Idan ka yi haƙuri ka kau da kai gaba da tara wani abu ta hanyar sabon Allah na dukiya wa kanka ko dan ka bar wa yayanka to abin da yake wajen Allah ya fi wannan suna nan da yawa in ka hakura ka dogara da Allah to da wajen Allah ya ma nemi ka wancan da tunda Allah ce inna ma inda Allah wa khairul lakum in kuntum ta'lamun kawai abin da yake wajen Allah shine alkhairi gare ku amma idan kun kasance kuna sani abu na uku cikin abubuwan da ayoyi kake kunta da shi shine girman lada na haƙuri girman lada na haƙuri a kan bin Allah ta baraka wa ta'ala wajen ka yi ko ka bari yanzu duk wanda ka bai shi a masallacin ai haƙuri a kan bin Allah ya kawo shi haƙuri a kan bin Allah ya kawo wanda Allah bai masa arziki da haƙuri a wajen yi masa biyayya ya riga ya sha nuna rogo ya sha kudin safiya da kofai yana nan ya suke da ya barci kai da ba shi da haƙuri na wajen bin Allah wajen bibiyar abubuwan da zai saba wa kansa alkhairi to kai sai kaza jidda gajiyar da kake da shi da sauran abubuwa da suka dawo da ita amma zuciyarka tana ɗanɗare da haƙuri a wajen bin Allah duk wanda ka gan shi a nan ba ya zama ne nan a bashi kuɗi ya nuna saboda bin Allah da girmama alkur'ani da kuma kokarin yawaita wa kansa ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata na Ramadan abu na abu na uku kenan eh ayoyi sun sun nuna mana girman lada na masu hakuri akan bin Allah tunda Allah ya ce wala najdiyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun abu na hudu cikin sakon da waɗannan ayoyi suke kunshe da shi akwai alƙawari na gaskiya daga Allah tabaraka wa ta'ala ga wanda ya yi imani da shi ya aikata ayyuka na ƙwarai namiji ne ko mace Allah ya masa alƙawari na samun rayuwa mai daɗi a nan duniya da rayuwa mai daɗi kuma a lahira shi yasa Allah ke mana amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون kenan kun ga wannan alƙawarin kawai idan kana tuna shi za ka dinga jin daɗi a zuciyanka cewa Allah ya maka alƙawari matuƙar ka inganta imaninka ka yawaita ayyuka masu kyau Allah ya alƙawari zai ciyar da kai rayuwa mai daɗi a nan duniya kuma Allah zai ba ka sakamakon lada fiye da abin da ka aikata a duniya to da ya fi wannan waɗannan abubuwan da su ne ake nema wani ne hankali yanzu yana neman hanyar da zai gyara lahirar duniyar ta riga ta tsoke ta zama kamar tsohon riga idan can ya tsarki aka dinke sai can ya tsarki to kuka ce mai hankali babban abin da ya kamata ya mai da hankali a kai shine abin da zai tanadar wa kansa na gyaran lahirar shine kawai abin da ya rage ana cikin wani hali ne wanda la haula wala quwwata ba wani dabara wanda za ta fishe ka ba wani ƙarfi wanda zai fishe ka sai ka fi koma ga Allah tabaraka wa ta'ala yanzu idan kuka duba yadda wato dan adam ya dogara da Allah shine mafitan sa kawai abin da aka yi mana ya ba da matukan tsoro dangane da abin da ya shafi kayan amfanin gona abin da ya faru bana ni dai ban taɓa ganin irin sa ko da a ce ana yi to ni ban ji ba ban gani ba a ce bankuna daga Zaria bankuna daga Kaduna su riƙo kuɗi su zo suna kwashe kayan amfanin gona ana ɓoyewa gaskiya ni dai ban taɓa ganin wannan in ma yana faruwa to amma bana ni biyo ne kuma gano ne akwai wani dan uwa wanda yi min waya daga Zaria yace da Allah ko ɗan su baki za su zo suna son za su sayi masara su haɗa su da wanda zai taimaka mu na yi magana da waɗanda na amince da su wanda na kan haɗa su da su su saya musu kayan hannu sun suna nan a masallacin nan za su tuna wannan magana waya ake da su suna kan hanya mu ba san wani irin mutane ba ne amma wanda ya haɗa mu da su a can aminin mu ne mu mun ɗauka 'yan kasuwa ne kawai ashe ma'aikata ne na banki suna zuwa ana waya ana waya ana zuwa suna zuwa na fito na ɗauke su na kai su shagon shi wannan bawan Allah kusa da wajen mu na ce to ga bakin nan yanzu da kayan su na aikin banki a jikin ba zan faɗi sunan bankin ba saboda kar abin ya zama tonar fili ne amma na san a halin yanzu suna cikin nadama Eh, suna cikin nadama ina tsammanin abin da suka yi masa abin da suka kai masa ran an zo an yi magana rini rini da su tun da na hada su su sai na koma gida sai suka ce to za su je wani abu za su dan je wani waje su dawo yanzu su same shi haka suka ajiye shi a shago da kayan su na aikin banki sun nugo kuɗi a mota bayan Allah nan ba su dawo ba har a zahar wanda sun zo wajen misalin ƙarfe goma shi ma wata tanga shi ta shiga da shi kasuwa tun da tana kayan kaya yana zuwa kawai sai ya gamsu da kuɗi a buhu sayan kaya suke sayi sayan kaya suke sayi eh sun yi watsi da shi can na tambaye shi na ce ya labarin zagi an sai ka kai ce mu ai inda suka ce za su je su dawo ba su dawo ba tun da ta kasuwa ne kawai in kun lura saboda galiban waɗansu mutane akwai mugun nufi a cikin zukatansu da wanda harkansa ne sayan amfanin gonar ya ajiye da wanda ba harkarsa ba duk an fansama an dilmiya wanda yake da hali da hanya a wajen wani manajan banki zai je su zauna a shirya a sakan maka miliyoyin kuɗi. na aka je aka yi kayan aka yi kayan da yin wani tsadar da ake tsammani a zo a yi raba daidai ko wa ma inda Allah khairu abin da yake wajen Allah ya fi zama wa alkhairi akwai wanda yake da ba su sana'an su ne sun saba da daɗi ba daɗi suna yi amma na bana na bana akwai abin da aka kullu na rashin tausayi da talakawa daga cikin manya-manyan ma'aikatan gwamnati da manya-manyan 'yan siyasa waɗanda ba harkar su bane wanda suka tara makulin kuɗi suka rasa yadda za su yi da kuɗi sai shaidan ya yi wa musu abin da za a fiye ku kare kayan abincin nan idan masara ya zama dubu ɗari shi ke nan kun ga in kuka buga lissafi ka sai tirela goma kuɗin yana da yawa galibin abin da aka dinga yi ke masu sayan masara masu sayan wake masu sayan dawa masu sayan gero da sauran a nan suna magana a kan musamman waɗanda su dama ba harkar su bane sun ga ana kuntaka suka ce kuma bari su shiga a yau to galiban cikin waɗannan mutane da suka ɗebi miliyoyin kuɗi suka sayi hatsi suka ɓoye da hadisin da ba karanta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya hana a sayi kayan abinci a ƙure shi ya yi mugu tsada a fito a sayar da shi amma idan ka nan ka gida ba kana saya kana sayarwa kana saya kana sayarwa ba ku kome wannan amma abinci da jin ya fara tsada ka je ka samo mahaukatan kuɗi ka je ka sayi abincin nan ka niƙe ka niƙe ka sai abincin nan ka je ka ɓoye bukatar ka sai an shiga wani hali an fara mutuwa ko don yunwa wa ya zalla da Allah ya ji ko mutum ya ji daɗi ko kare ji daɗi karatu ya ji dole kuma a yi kuma wallahi sallahi za ka gane kuskura ka kai mai wannan sarki sai ka gane kuskuren ka karara yanzu da akwai mutanen da aka fiye su dubu saba'in saba'in ba a farkon sannan ko bai kai ba dubu saba'in saba'in buhun masara to ta da dubu hamsin hamsin nawa arba'in arba'in
talatin da kuma ma wani ya ce ya lillahi ba da ya ce da kuma na ilaha raji wallahi dan adam
azumanin nan talatin na wani talatin da bakwai da malam ya ce talatin da bakwai ma an tsaya da wayannan duk mutum yana son ya dogara da wayansa ne ba Allah ba ta kama kala ka je ka sayi masara dubu saba'in saba'in yanzu ta dawo dubu talatin da talatin da nawa bakwai talatin da bakwai Eh, akwai wanda kila yanzu yana da tirela biyar wani yana da tirela goma sai a fara bugawa shi yanzu
kuma kyauta za ta bayan hasara kuma ga fishin Allah bayan hasara da aka tauka kuma za ka koma ga Allah Allah yana cike da gaira saboda abin da ka kulla a zuciyarka kai ba za ka sayar ba akwai wanda ma yanzu aka ya kulla a zuciyar shi ba zai sayar ba sai ruwa ya faɗi ko ta kai dubu nawa ne da akwai mutumin da yana sayar masaran da yawa sun san ba harka bace ta kama sunan yake ni da ma da wata alaƙa da shi ana zaune sai yaran shi suke ba da labari suka ce ai alhaji duk ranar laraba ya kan buga waya da zan fari ko da an shi wata ko sai ya buga waya ke ta yaya mutum biyar idan aka ce masa ai mutum biyar ta daga sai ya buga kafa ya zabi ba gani yaran da suke ba da labari ina zaune a kusa da wurin na je gyaran wata anguwar ba ta hanyar kano da yake yaran suna kusa da fito fito da shi ba ce ba kama su ba ko Allah shi ne wala abin da suka ce kenan suka ce shi aikinsa kenan duk sati ranan ranan kasuwan jingin ranar laraba ya buga ba abin da zai fara cewa ya labarin mutumiyar ya ce haba aikin da take ta yi sai ya yi tafi ya zuba kafa ya yi nishadi a lokacin da wani kuma ba shi da abin da zai sayi abin da zai ci wannan wani irin wannan wani irin rashin tausayi ne wannan wani irin rashin imani ne idan kai kana da shi kila a dangin cikin dangin kuma akwai wanda yake kwana da yamma saboda haka rashin dogara da Allah asara ce babba ka je ka dogara da wayan Allah yana kallon ka yana sauraron ka yanzu ga shi nan wake farko farkon ka an saya kai dubu nawa bana dubu ɗari ɗari dubu ɗari da sha biyar aka dinga sayan tabarkon kaka da yanzu dubu ɗari da nawa ne eh ya sauko wani ya sassan da biyar to akwai ina gani akwai shekarar da wake ya fito ya fito kaiwa dubu ɗari biyu ko ya kai ko ha masu irin wannan nufi wato target din su shine a ce ya kai dubu ɗari biyu ko ya rufa to an zo an kai ya kai dubu ɗari da wani wani ya ji ya sayi buhu dubu biyar dubu dubu goma ya kore bukatar sa sai ta kai dubu ɗari biyu duk wayo Allah wayo Allah da zai shi ba shi da wannan imanin da tsatsaya a wata Ramadan ma ya ce to yanzu tun da azumin wata Ramadan ne zan ɗan sassauta na saya dubu ɗari da goma a zo a saya dubu ɗari da ishirin ishirin ya dinga auna wa mutane a samu ɗan sauƙi na yin ƙofe da sauran ina an gan ɗan nisa a fito kuma kuna ganin yanzu da aka darƙame su a fito din nan idan aka ɗauki wata biyar nan da ba ƙwari ba za su kai musu farmaki ba yau muna magana ne akan amfanin gora ana fahimta ko malamin yana da tasiri akan shi ne ko ko sai Allah ya ba shi tasiri wallahi kun maganin da aka kafi Allah ya ci sa maganin ya tasiri yau ka sha panadol baka da lafiya ka dauki tasirin waraka ka sa a panadol a wajen malaman tauhidi ka samu matsala imanin ba to a- ka je an- ka je ka kwashi wake du- du- dubu ɗari da wani abu kwari sun kai Allah ya aiko kwari sun fara kai mun hari yadda ba dama a aje ka ga dole a dawo a sayar da su ko sittin ko hamsin ko riba aka ci ko an fadi eh da rashin tausayi ga faduwa Allah kuma zai tume ka da rashin tausayi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mutakiru mal'un duk wanda ya je ya sayi kaya ya koye shi ya yi tsazarun tsada mutane suna ta wayo wayo mal'umin ilin nan Allah ga hasarar dukiya ga inuwan Allah da ne za ka ji gawan Allah Allah ya sa mu cika da imani wannan gaban dole ne da ba a tsaya a dandale idan ma mutum yana cikin wannan eh, ya saya ya ɓoye kullum ta sa rubar ƙasa take ƙasa take to wallahi kai amfani da wata ramadanan nan ka ɗebi wani daga ciki ka yi sarƙa da shi fi sabilillahi waɗansu kuma eh ko me mai yanke nan ala ya na da dariya yana gana abin da zai yi ba sau bari mu tsaya a nan kawai Eh, saboda akwai tambayoyi wallahi al'allama ibn al-qayyim al-jawziya yana cewa duk mutumin da ya dogara da kansa ya fado ko mutumin da ya dogara da wani ya fado ko mutumin da ya dogara da wayansa shi ma ya fado ka iya dogara da wani mutum ka nemi bashin kuɗin mota ka yi tafiya shi da shi ka dogara akan halin da kake ciki na kunci kana zuwa a ce ai yana na akan oxygen bai san ma waɗanda suke kan shi ba ka dogara da Allah mana ka gani saboda haka a gaskiya muna ƙara jan hankali ga yan kasuwa da saboda tsabagen fitina da rashin mutunci shuga baya ta- baya baya tashi ta cikin azumi shuga wannan da za a ɗan sa a koko a yi buɗe baki baya mahaukacin tashi sai cikin azumi ko mutanen mu ne na yin wannan aiki su suke saya su ɓoye Allah yana kallon mu. mu dai bakin da Allah ya tsaga ba a hana shi abinci saboda haka masu shiriwa muna roƙon Allah ya shirye su amma wallahi dogaro da wayo ba inda zai kai ka sai tashin hankali nan za mu sa insha Allah za mu karanta za a ji tambayoyin da muke da su.
Allah ya saka wa malam alheri kuma wanda ya ba mu iko za a yi da inda malam ya zartar da mu
ko za ka dawo daga nan Ban san me yasa wannan ta ɗauke
na godiya kwarai Allah ya saka wa malam alheri kuma Allah ya ba mu iko aiki da inda malam ya zartar da mu tambaya ta biyu bidiyoyin tambayoyin da ke da su bayan sallama yana fatan alheri da malam da fatan shawarar lafiya tambayin sa malam idan ya kunce ne a godiya ga wanda ba musulmi ba
mai tambaya yana tambayar cewa me ya hukuncin yin ruqiya an ta ruqiya ko ko ta an ce ruqiya me ya hukuncin yin ruqiya ga wanda ba musulmi ba ila aljan sun shafe shi ko gashi ba musulmi ba kuma aka ɗebo maka shi kai mai ruqiya aka kawo maka shi a gida aljanu sun haushi to ka maka ruqiya ko ko za ka ce su tafi asibiti general to ba mu laifi kai mai rubiya ka yi ma wanda ba musulmi ba rubiya idan aljanu suka shafe shi babu laifi domin ya tabbata aikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yin haka nan a duba cikin sahihu jami'is sagir lambar hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da casa'in da hudu ya tabbata sahabbai suna haka ba kuma layi bane wanda za a ce ba dauko hadisin a ta karantawa ana shari'i ko a je a duba cikin sahihu jami'i sabir lambar hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da casa'in da hudu za a ga cewa babu laifi wanda ba musulmi ba aka kawo maka kai mai rukiya za ka iya masa rukiya in Allah ya bashi lafiya ma kila ya zama sanadiyyar musulunta tambaya ta gaba
mai tambaya da gobe na kan zama da mata oke na da mata da shawarar hanya da mutum da ke da mata da su na da yi bayan gina na da ke sanin cewa a ƙarin da sani da ma'aikata ke yi ma'ana da su bayan
na sai na yawon baki amma ba su iya sami a ƴaƴa ko magana wanda mutum ke kan ma'aikata yana da yin mana hanyar da yi sai ya sauke na yi mutu kan ma'aikata.
to shi kun dai ji tambayan ko ba sai mun maimaita ba to tun da Allah ya hore masa abin da yake tunanin ya saukewa mahaifinsa nauyi na bashi gashi tun yana karami mahaifin na ya rasu kuma ake bin sa bashi kuma ya je ya bincika kila an ga takarda ne ko mahaifiyar za su ta gaya maka yawan kudin to idan an ga ta takarda wanda mahaifin nasu ya rubuta cewa wane yana bi na bashi kaza kuma aka nemi wa'incan mutane aka rasa an san yawan adadin kuɗin an neme su an rasa to shi ke nan sai ya je sadaka da wannan adadin kuɗin da niyyar Allah ya kai ladan ga shi wancan asalin mai kuɗi daga ranar da kai mai kuɗin ya bayyana aka gano shi ta hanyar dogon bincike sai ya biya shi ladan sadakar ta koma kanta na'am Allah ya zara da ke tambayar da shi haka ya tambayar da ya kuce ma'aikaci ya rasa da su ba a maka magana ne ba wanda ya kuce da da wani aiki amma kuma da bashi da shi da shi a kawo gana a mai da ne ya matsayin wani kuɗi da ya kuce
to idan mutum yana aikin gwamnati ya rasu to garza yara ake yi a je ma'aikatan a sanar dan a dakatar da albashin karbe kare zama na dora masa wani nauyi ana zuwa ma'aikatan a yi bayanin wani yaro don a ci gaba da kokarin fitar da sauran haƙoƙinsa to amma ya rasu su danginsa suka ɓoye ba su je sun faɗa a ma'aikatar da yake aiki ba ko a kamfanin da yake aiki albashi ya shiga suka ɗauka suka ci wannan kuɗi sunansa kuɗin zalunci shi wanda ya mutu ba ruwan shi amma ku da suka karɓo suke karɓan wannan albashi suke ci da su kwana da sanin cewa za su biya wannan kuɗi ko ba daɗe ko ba jima na wannan zargar kuna ce wa yi ala da yin zai kuka yi wauta na wani to abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan sauraro abin da muka kuskure Allah ka yafe mana kowa da bukatar sana alkhairi Allah ka biya mana marasa lafiyar mu da suke gida da waɗanda suke asibiti Allah bayinka ne ka san halin da suke ciki sai ka halice su Allah ka ba su lafiya ya Allah muna kamun kafa da wannan zama da muka yi domin girmama littafin alkur'ani muna kamun kafa da wannan zama da muka yi domin girmama wannan littafi na alkur'ani Allah ka biya wa kowa bukatar sana alkhairi Allah ka kare kowa daga abin da yake jin tsoro Allah ka kare zaunan mana da wannan kasa lafiya yadda muka ga farkon Ramadan lafiya Allah ka nuna mana karshen ta lafiya Allah ka karbi ayyukan da muke yi a ciki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Thank you.